الله الذي جعل الجنة لمن عصاه ولو كان عبدا حبشيا وجعل النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوة مولانا محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa musulmi da muka taru wannan wuri mai tarin albarka ba don koyi ba sai don tunatarwa da kuma nuna farin ciki da ɗan'uwa da ya samu ƙaruwa ta aure muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure a cikin haka dai muke tare da babban malaminmu kuma bako wanda ya yi takakkiya daga garin maraɗi zuwa nan domin gabatar da nasiha bakonmu shine a sheikh alaramma suleiman abdu bara'u wanda aka yi sani da Suleiman bin Daud wanda malami ne mai da'awa a garin Maradi sannan kuma akwai juhudat ne da yawa wanda malam ke gabatarwa kama daga tafsir alkur'ani mai girma da koyarwa a jami'a da sauransu malam dai ba sai an yi wani dogon ta'arif ba cewa 'yan uwa da yawa daga ciki mun san malam kuma insha Allah maudu'in da malam zai tattauna akai yana da alaka da aure dan haka sai kowa ya dage ya saurara domin auren nan ibada ne mu kokari mu yi shi yanda irin yanda Allah tabaraka wataala ya umarce mu dan haka malam tafaddal
الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار na'udhu billahi minan nar bayan haka 'yan uwa musulmi mahadarta wannan waje maza da mata iyayenmu dattawa da abokaninmu almajirai da malamanmu da duk wanda wannan sauti yake isa zuwa gare shi ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina cike da ɗimbin farin ciki da jin daɗi da Allah ya haɗa huskata da huskokin 'yan uwana a daidai wannan lokaci a cikin wannan gari mai albarka gari da ƙwaro a yau muna 27 ga watan jumada awwal wata na biyar a jerin watanni na musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a yau shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ina matuƙar farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya sada ni da ‘yan uwana a daidai wannan lokaci a ƙalƙashin gayyata ta wani bawan Allah da ya yi da Allah ya arzuta shi da samun ni'ima ta aure. Wato samun ni'ima ta aure kuma sai ya ga abin da ya fi dacewa shine ya Allah godiya godiya irin wadda ta dace da girman Allah. Wannan ma ni'ima ce. Allah ya maka ni'ima kuma ya ƙara yi maka wata ni'ima domin idan Allah ya bawan shi ni'ima kuma ya mai ni'ima ta biyu sai ya mai godiya irin wadda ta dace a ce saboda wani musulmi Allah ya arzuta shi da samun aure ake karanta alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tunatar da musulmi abin da ya shahi al'amuran addininsu wannan ni'ima ce wanda Allah bai yi mai irin wannan ni'imai ba mutane da dama idan Allah ya masu ni'ima shekantaka suke mashi akwai mutanen da abin da ya fi zaman lahiya da kwanciyar hankali shine kawai su zauna cikin matsala da bala'i da masifa amma da sun ji daɗi to akwai matsala kuma bayan Allah ya masu imani ne musulmi ne in dai ya ji daɗi ya samu ni'ima to sai ya yi zaune cikin inuwa ya tono wace irin rashin kunya ya kamata ya yi ma Allah akwai wanda Allah zai ba shi ni'ima ta haihuwa kaga ai babban ni'ima ce ko ni'amul ilahi alal ibadi kathiratu wa ajalluhunna najabatul auladi babban ni'ima ce tunda akwai dubban mutane wanda suke neman haihuwan nan ba su samu ba amma shi Allah sai ya ba shi kyauta dalilin Allah ya ba shi kawai sai ya samu wata innawa ya tunani wai ni me ya kamata ma in yi hey tunu a yawa in kira ɗan orkes ko kuma in kira 'yan takai ko kuma in kira 'yan kiɗa ko ya kira kaiwa wanda yake da imani yana ganin shi mai tsoron Allah ne ba ya sa an iskanci saboda ya samu ni'ima sai kira 'yan mandiri ya gaban zagawa hikin 'yan mandiri wanda za su zo suna ambaton Allah suna faɗin sunan Allah kuma suna iskanci suna rawa da tsalle da gwatso da shewa to in ba iskanci ba wani annabi ne ya koya haka ka ɗora faɗin sunan Allah, ka ɗora faɗin kalmar da tafi kowace kalma girma kalmar la ilaha illallah, ka kalli girman annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ka ɗora kama sunan shi sannan kana gwatso kana lilo kamar gwaiwa kana tsallo. Wai kuya ma haka, to wai wani shi gani yake, iya godiyar da zai ma Allah shi ne ya kira irin wa'annan mutanen su taru ƙofar gidan shi sai iskanci saboda Allah ya mai ni'ima. Ta kaga irin wannan gwamma ma ya zauna cikin matsala babu ni'ima tattare da shi. to akwai daga cikin bayan Allah wanda cikin Allah ya mai ni'ima sai ya yi ma Allah butulci in Allah ya bashi aure wanda akwai wato dubban matasa wanda suna neman wannan abun ruwa jalla ba su samu ba shi kadai sai Allah ya tsame shi ya bashi wannan ni'imar kan sai shi tunani ya aini kamata ya agwangwal shi to akwai wanda ya hima muni wanda shi tun kamin ni'imai ta zo yake ma Allah alƙawalin shigantaka ce aini dirar da Allah ya bani haihuwa kai sai an gwangwan shi wanda ya ce dirar da Allah ya bani aure dirar da rana aure na in yazo ha me yake nihi kenan kenan ina maka alƙawari ya Allah in dai har ka yarda ka arzuta na da aure to sai na tuno abin da ka hiƙa ma sannan in cikin musulmi ba akwai da yawa haka suke ba to shi sa wani bawan Allah da kake makwabtaka da shi abin da ya yi shine Allah birye cikin matsala wallahi in ya ci gaba cikin aikin shi shegantaka zai ma Allah kai da kanka da kake makwabtaka da shi sai ya janyo ma bala'i ya janyo ma masu kiɗi ko kuma wanda za su zo su yi iskanci shaidanu su tare cikin unguwa su alale ƴaƴanku su alale ku ya janyo ma kattan banza wanda za su yi takai su yi zage-zage in wa'yan takai suka fara takai cewa suke yi banda rana da wata sai su auno zagi wa suka raga ma kenan cikin zage-zagen da ‘yan takai suke cewa suke banda rana da wata sai su ce gaba ɗaya yanayin sun zage Allah sun zage annabawa sun zage waliyai sun zage itace sun zage kunkaye sun zage gumaka sun zage dabbobi sun zage kwari sun zage tsuntsaye sun zage ba abin da suka raga har da Allah da kanshi ya shiga cikin zaginsu me yasa aka zagi Allah aka zagi kowa a duniya wai wani soko ne daga cikin sokayen bayan Allah ya samu ni'ima to don haka ɗan uwa musulmi Allah ya ma mutum ni'ima kuma Allah ya ƙara mai da wata ni'ima ta godiya wannan nurun ala nuri kenan haske akan haske ni'ima akan ni'ima tabaraka man shukurul wara anhu ya kasuru likauni ayadi judihi laysa tuhsaru fashakiruha yahtaju shukran li shukriha kadhalika shukru shukri yahtaju yushkaru fa fi kulli shukrin ni'matun ba'da ni'matin biduni tawa'in dunaha shukru yasgharu faman rama yaqdi haqqa wajiba shukriha tahammala dhimna shukri ma huwa akbaru wani bawan Allah ya ce tabaraka kai albarkatun Allah sun yawaita sun girmama man Allah wanda shukurul wara anhu ya kaso godiya bayi ta yi kaɗan akan ta iya cike gurbin ni'imomin shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin da ka ilga su ma ɗaya biyu uku ya gagara balle ka iya gode ma Allah sai ya ce likauni ayadi judihi laysa tuhsaru saboda ni'imomin kyaututtuka da rahamomi na Allah ba iya lissahe su balle a mai godiya fashakiruha duk wanda zai ma Allah godiya akan wata ni'ima ya hataju shukuran li shukuriha yana buƙatar godiya domin godiyar godiya kazalika shukuru shukuri ya hataju yushkaru haka ita ma godiya godiya tana buƙatar godiya shukuru shukur ya hataju yushkaru ita ma godiya godiya tana buƙatar godiya shi sa aka rawaito wato annabi Dawud wata rana ya yi tunani cewa duk abin da Allah ya maka na ni'ima in Allah ya batar da wani kai ya shigar da kai to kana buƙatar ka yi ma Allah ne godiya to wannan godiyar da kama Allah ita ma gamdakatar ne wata ni'ima ce ita ma tana buƙatar ka yi ma Allah ne godiya kuma in kai ita ma godiya tana buƙatar mi godiya ita ma godiya godiya tana buƙatar godiya to da annabi dauda yi tunani akan haka sai ya ce ya rabbi kaifa ashkuruka sai ya ce ya ubangiji wai yaya zani in iya gode maka ya Allah in ana sallaitu fa min indika وإن أنا تصدقت فمن عندك وإن أنا بلغت رسالتك فمن عندك فكيف أشكرك يا رب yace Allah idan na isar da saƙonka ni'ima ce ka yi mani daga wajenka idan na yi sallah ni'ima ce idan ka bani dama na yi sadaka Allah wannan ma ni'ima ce ya Allah wai yaya zani in gode maka in ji annabi dauda sai Allah ta'ala ya ce al'ana shakartani ya Dawud ai yanzu ka yanzu kan mana godiya ya kai Dawud kenan ka tsaya ka yi tunanin cewa Allah ya maka ni'imomi Allah ce shi ma godiya ne akan shi don haka ya mu bayan Allah mu zamo bayan Allah da gaske waɗanda kullum muna godiya ga Allah akan ni'imomin da Allah yake yi mu don haka wannan bawan Allah wanda ya sanadiyar gayyato wato wannan wa'azi a sakamakon aure muna addu'a Allah ya zuka ta albarka cikin auren shi Allah ya tsulala ruwan albarka cikin auren shi ubangiji Allah ta'ala ya kwarara albarka ya kwararo ta nunuwa na albarka a cikin wannan aure duk abin da ake fatan samu cikin aure na jin daɗi da rayuwa mai kyau da gwangwajewa da macewa da cashewa da rallewa da kwalewa Allah ya sanya shi cikin wannan auren duk abin da ake jin tsoro na matsala da ɗarɗarɗar da tsiwa da tsanani da zama a tsumma Allah ya nisantar ma wannan auren da shi ya Allah ka sanya wannan auren ya zama ya zauna zam kamar an azama kwado tanki ya Allah wannan auren yadda ka kaddara ta zamo matar shi a nan duniya ubangiji Allah ta'ala ka sanya matar shi ce ha a cikin gidan aljanna Allah ka tsare wannan auren ka kare shi gaba da baya ka sa aure ne wanda za a ji daɗi a yi soyayya soyayya irin wadda hasken musulunci ya haskaka yan uwa musulmi abinda zan yi magana a kan shi zan yi magana ne bisa kan mi bisa kan shi da kan shi zancen zaman auren tunda wato mahaukaci ya kunna wuta lokacin da ake zahi sai ya ce lokacin abu a yi shi ana zahi ya kunna wuta kewaye ya ce lokacin abu a yi shi to ba koyi da mahaukaci ba ne zami za mu yi koyi ne da wanda ya kowa hankali shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda har kullum in hudu ba za yi yana hudu ba ne bisa kan abin da ake ciki ta sa haga manzo sallallahu sallam in yazo hudu ba ta idi na sallar layya sai yayi zance akan layya manzo sallallahu sallam kullum bayanin shi bisa kan halin da ake ciki shi yana cikin hikima abinda mutane suke yadda me su ya alale su to kai musu magana akai ko siyasa ce ta tunkaro guguwata to yana cikin hikima mai huduba ya shirya huduba ya haɗu wasu kalmomi bisa kan siyasa wa'anda zai haska kama al'umman musulmi su gano wai menene matsayin addinin su cikin wannan lamarin da suke ciki don haka tunda mu yanzu wato munasaba ce ta aure ta yi dalilin haɗa mu a nan sai na ga ya dace in yi magana bisa kan yanda ake inganta zaman aure yan uwa musulmi zaman aure wato ibada ce banda kasancewar shi ibada kuma wato wata rayuwa ce mai daɗin tsiya kasan wato bahaushe in ya ce daɗin tsiya wannan nihin daɗin ya kai daɗi kenan ba wai tsiyar ba wancan wadda ita ce ya ce dama don haka zaman aure idan ya inganta to rayuwa ce mai daɗin tsiya wadda har ma wasu malamai suna sifanta ta da kamar wata 'yan ƙaramar aljannar duniya ce amma fa idan aure ya lalace ya gurɓace ya samu tankarɗa ya samu cikas to kuma ka san gwabro to gwabro ai shi a san ma ɗan gwabro da wanda ake ce ma gwabro sai wanda ya aure ko ya rabu da matar shi shine gwabro wani lokaci wasu hausa suna man cewa ta zuru sai su ce mai gwabro ai ta zuru daban ta zuru bisa wazanin mazuru wannan daban yake akan gwabro hau da shi gwabro shine wanda ya yi aure sai ya rabu da matar tashi to idan zaman aure ya lalace matsala ta shigo shaidan ya kawo hari da ibritu da iblisu da wato wato tsiya ta shigo ciki to sai ta juye kuma ta zama wato wata irin masiwa sai da mana gwaburo da ta zuru ya fi ka sauki sauki ya fi ka jin daɗi wallahi aka kullum ma'aurata kullum suna dariya ga gwaburo ko to akwai ma'auracin da kawai dariya yaƙe ce yake akwai ma'auracin da in kaga yana dariya kawai dariya ya ke ci wani sai ya huto daga gida tun yana sabon ango yake fara ganin bala'i abokai suna ce mai ango ango yana he shi ko Allah kaɗai ya san abubuwan da yake suke faruwa a irin 'yan matan nan na yanzu musamman 'yan bokon nan masu ɗauko aljannu su zo da su gidaje kai ka zo ango kana ango sati ɗaya kullum wato sai ka karatu amarya kawai sai ta birkace ido ta yi ta ihu sai ta kyalka samu ma abin ya dan kwanta kenan kai ka san hanyar zaba ango bane ka sai ka hutu ana ango ya sha kamshi kana ba ka iya bayani amma ka san cewa kai ba haka nan bane to kaga idan rayuwa aure matsala ta shigo ta shi sa wasu malamai suka ce sai ta jirkice ita kuma ta koma kamar wata ƴar ƙaramar wutar jahannama mutum ya faɗa tun na duniya ta san ya ga mutum kawai yana sabbatu bisa hanya shi kadai wanda ya taba shi ko yana ta yana tuntubi kuma aka ce mai ango ya karhin hali ya dan washe baki hakan akwai mutanen da wato aure su wata sun dauke shi kamar wata masifa ce Allah ya hada su da ita kullun cikin fama suke to kun san ko me sanadiyar haka duka sanadiyar haka shine mutane galibi ba su yin aiki da rayuwa irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba su ɗauko example mai kyau daga rayuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin zamantakewa su ta aure. Aure rayuwa ce mai daɗi wadda in mutum dama kullum yana cikin farin ciki da jin daɗi sai ya aure to sai ya ƙaru. ba annabi bane sallallahu alaihi wa sallama yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha yace mi al-mar'atu salihah yace duniya dan jin dadi ne dan kadan yace amma mahihicin jin dadin shine wa samun mace ta gari mace ta kirki ta gari ba ta gari ba maccen kwarai maccen kirki don haka idan Allah ya arzuta mutum da mace ta gari kuma ya arzuta shi da koyi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, to shi ne zai samu rayuwa aure wadda har kullum bakin shi a washe kuma shi zai kar da aure. Amma wanda ya kauce ma wannan turban, to sai dai ji ana labari. Cesa kake samun ma'aurata da dama kullum in sun zauna a majalisi kowa ce gumi da hira wani sai ce kai ni fa wallahi sai ji malamai suna wa'azi suna cewa rayuwar aure wai daɗi gare ta. Ni kai shekara ta sha biyar da auren nan ni har yanzu ban fahimci komi ba wani kuma sai ka yana cewa kai ni dai wallahi na magaji kawai sakin ta zabi ce ina wani kuma kawai sai ka je yana kawo koken cewa haba wannan mace kullum ba ta nan kullum ta hita ta hita ta shi kaza kawo bera kullum yawan hita wani sai ka je yana ta cewa kai wannan mace kullum kamar dai na sau mota mai jan mai kullum ta ce a bado kaza a yi kaza wana ma ya kaza ma ya faru ka san baka bada kuɗin kaza ba ran nan ma an yi kaza da kaza he shi ya ce kawai shi ina ya shi bai ga wani ya ce shi wai jin daɗin rayuwar nan da ake faɗi ta aure wai a ina ne tafi shi dai auren ya yi amma bai taɓa ganin ta ba kuma bai taɓa jin ta ba wato wani sai ka je yana kawo ƙarar matar shi cewa wato mace kullum ana sha tana kiyawa kamar kura kullum za a komi aka sa ta ko aka gayyace ta ba za ta karba ba wani zai ɗora kawo koken matar shi akan cewa wato ni wannan auren da ake zancen cewa in mutum ya shigo gida matar shi za ta sanya mai farin ciki da jin daɗi sai ka je na ambata cewa to shi matar shi kwata kwata kullum in ya shigo sai ganta kace kace kamar wata sumbuga baya ba ta kwalliya ba ta kwalliya ta shirya ya ga ta yi kyau kawai da kaga ta yi kwalliya to sallah ce take ko sallar azumi ko sallar layya ko kuma biki ne za ta asan wata mata haƙiyanta sun gano ta da sun ga tana shiri kai sai ga yaro ya aza kuka wallahi sai an tai da shi tana ya haƙuri na sau maka bambo ko na sau ma jirgi ba zan shi da kai ba kenan ya ɗan ƙaramin yaro ya fahimci da uwar shi ta fara kwalliya to waje ta yi wani sai ka je yana kawo koken matar shi ta ɓangaren cewa ba ta kula da 'ya'yanta bata damu da diyanta ba bata damu da tarbiyyarsu ba wani sai ka samu yana kawo koken matar shi a bangaren cewa ta dame ni wai in kawo mata dan aiki ko in kawo mata dan aiki shi ko mijin ya san in ya kawo dan aiki to kuma akwai aiki tana yi wa a kawo dan aikin kuma aiki ya koma bisa kanta ita da kanta mata don haka wani zaka yana kawo koken matar shi cewa ni wace irin mata ce wannan a ce kullum maganar da za ta faɗi ma bata damu ba in ji haushi ko in ji daɗi duk bai dame ta ba wani zai ɗora kawo koken matar shi bisa kan cewa wato mace ce wadda gata nan ita ba wato ba kamar sauran mata ba wato koke iri-iri to kaga in ka ji maza suna kawo koke ɓangaren mata sai ka yi dibin kamar mata su ne ba su da gaskiya ko kuma su ne to su kansu matan kuma sai ka ji ta gehe ne su ma koke suke kawo wata macen ta dora kawo koken mijinta cewa da safe yana wajen aiki idan dare ya ya dawo to kuma sai ya tafi hwada sai jehi jehi jehi jehi suke ganin shi kawo dan wage wata matai ta dora kawo koken cewa wata wannan mijin nata bai ba ta damar ta dora zuwa ziyara tana ganin yan uwanta wata matai ta dora kawo koken mijinta cewa wato shi wannan mijin nata bai da lokacin ta kwata-kwata bai iya zaunawa tare da ita wata matai ta ɗora kawo koken mijinta cewa bai damu da ɗiyan shi ba sutura ɗiyan shi da abin da ya shahi rayuwar ɗiyan shi oho ya zo da ɗiyan shi kamar ɗiyan wata dabba ko wata tunkiya wata matai za ta ɗora kai koken mijinta cewa wato kullum miji sai yawan zage-zage duk motsi zagi ne da duka wata matai za ta ɗora kawo koken mijinta kan cewa yana cutar da ita ɓangaren abin da ya shahi wato taba kenan mijin nata ƙabusa ne bakin nashi kamar shamfama kullum fa yana hirwaƙi yana cutar da ta za ta ɗora kawo koken mijinta irin yadda yake cutar da ita da shaye-shaye sha taba wata mata sai kai tana kawo wani wani irin miji ne wannan a ce musulmi ne amma kuma bai damu da sallah ba ko ba ya sallah ko kuma sai ya bar ma sallah ta ɗora halada shi wata mata za ta ɗora kawo koken mijinta a ɓangaren cewa kai wannan miji kullum sai yawan tsegumi duk moci shi yana da tacewa ciki kowane irin moci yana da magana da zai faɗi wata za ta kawo koken to ni miji wani irin miji Allah jarrabe ni da shi kullum shi sai ya dora kalubalanta ta da cewa wallahi yana iya saki na kuma yana da karhin ya auro wata kuma wallahi in yi hankali kullum shi dai daga saki sai karo wata to haka za ka dora jin koke iri iri wata ma ita kukanta har kullum sai ta tsaya ta bata lokacinta ta yi kwalliya kwalliya iya kwalliya amma mijin in ya shigo ko kallon ciya bata ishe shi ba bai tanka ta bai yaba ta bata to da yawa daga cikin mata suna kawo koke da yawa daga cikin maza su ma suna kawo koke kenan ina ne matsala take ina matsala take to matsala su biyu da mace da namiji su ne suke haduwa su dakula zamantakewa su ta aure amma idan mace ta iya kiyayewa haƙoƙin da Allah ya ɗora a kanta da wajibba miji ya iya kiyayewa da tsare haƙoƙin da Allah ya ɗora a kan shi da wajibba to sai ga wato zaman aure ya zauna zam kuma ya gyaru ya miƙe kan hanya daidai kuma ka'idar da ya kamata mata ta riƙe miji ya riƙe shine kullu bani adama khata'un dukkanin ɗan adam mai kuskure ne dukkanin ɗan adam mai kuskure ne wato akwai wanda washi shi yake in ya auro mace to so yake kawai ya ganta zan ba kuskure ba ta taba yin kuskure ba in ta kuskure kawai sai har haka ake zama aure kenan ya zama caci waye sai ɗora maida mata martani ya ai kai mancewa kai da za ka yi aure mancewa kai ka auro cikin mutane da ka je cikin mala'iku ka auro domin su ne waɗanda ba su laifi amma tun da dai mutum ka auro to babu wata karyar soyayya da za ta nuna ma cewa wai a sa akwai wanda ha alkawali ake ɗauka mu da ni da kai mu ɗauki alkawali ba wanda zai bata ma wani da rai wai wannan soyayya sai wani zakin soyayya ne tun daga wajen yake kulla ce ya ɗauki alkawali ni da ke ba mai raba mu sai Allah wai wasu ma har da zobe suke bada wai dai wai kwarewa da gogewa wajen iya soyayya sai ya bata zobe ko ko kuma ita ta bashi zobe to kaga duk ba haka nan bane dole mace ta yarda mijinta mutum ne mutum kuma duk irin matakin da ya kai to yana iya fada cikin kuskure wata rana dole miji ya yarda matar shi mutunci ba mala'ikiya ba ce duk irin matakin da ta kai duk abin da ta taka to tana iya ta yi kuskure wata rana shi yasa wato abu zar yarda allah ta tabbata a gare shi ya ce ma matar shi kamar wato wani wata doka ce ya aza ta tsarin zamantakewa tsakanin shi da matashi ya ce mata idan kika gane ni na fusata ki yi ƙoƙarin neman yarda ta ki lallashe ni har ki samu in yarda ni ma idan naga kin yi hushi zan yi ƙoƙarin lallasar ki in nemi yardan ki ya ce in ba mu yi haka ba to ba mu iya zama da juna har abada kenan kaga abu zarri ya ɗora wata ƙa'ida ko ta cewa zamantakewa mai kyau tsakanin mata da miji shine in miji ya fusata mace ta yi iya ƙoƙarinta wajen ganin ta lallashe shi ta ba shi haƙuri wato hushin da ya hau ta sabki kike shi idan ita ma mata ta fusata kai ma miji ka yi iya ƙoƙarinka wajen ganin ka lallashe ta wannan ɓacin ran ka janye mata shi wannan shine abin da abu zarri ya faɗa ma matar shi mu sani cewa kuma daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kawo zargi cikin zamantakewa ta aure shine rishin cikakkiyar yarda rishin cikakkiyar yarda in dai akwai yarda cikakka to masu hikima suka ce wa ainur rida min kulli aibin kalilatin kama anna aina sukhut tubdil musawi'a shi idan yarda har kullum makaho ne baya ganin laihi in dai ka yarda da mutum baka ganin laihin shi kenda kaga kullum kai kullum kowane lokaci cikin ganin laihin matarka take to baka ida yarda da ita ba kenan da ka da kin ga kullum ke mijinki kullum cikin ganin laihin shi ke to baki ida yarda da shi ba amma matukar miji ya yarda da matar shi 100 bisa 100 ah to in baka yarda da ita ba kaka auro ta tun tashi farko amma in ka yarda da ita har ka auro ta to bai kamata ba ka dora ganin laihin ta kullum kai idan ka ba su ganin alkhairi kullum sai sharri idan ke kin yarda da mijinki wanda kika auro ya kamata har kullum kai ya zama idan ki kawai sharri shike nuna maki don haka kamin in karanto tafarki ko kuma tsari na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wajen zama da iyalin shi ina son in ƙara dawowa baya da shimfiɗar cewa wani lokaci matasa tun daga waje suke ɓato zaman aurensu mahi yawanci matasa musamman masu ganin su wayayyu ne ko zakunan soyayya ne su cewa suke wai in an jima ana soyayya lokacin ake fahimtar juna ko kawai sai ka samu zaki shekara shi goma yana ta soyayya da wata ɗaya ana ziga shi ana zaki yana waya shi ceke da gaske ne wai shi zakin soyayya to ka zama ma tantabarin soyayya dukkaninsu amma wasu malamai sun yi bincike suka ga cewa akwai auratayya da yawa wanda suke samun matsala sanadiyar jimawa da aka yi ana soyayya ta waje saboda me ake ce soyayya yanzu irin irin waga ba wai ta ainihi ba abin da ake ce soyayya irin waga shine ƙarya ce shi masoyinta ne amma in zaya wajenta sai ya sa kaya na ƙarya ba kayan shi ba wanda ya saba rayuwa da su yau da gobe a sai ya nemi na ƙarya ya sanya idan zai mata magana ba zai mata magana ba da bakin shi da kuma kalmomin shi irin wanda ya saba magana a'a sai ya yi ƙarya ya aro bakin wani mutumin kirki in ka je na rabbato mata magana sai ta yi dibin wani abu hurera ne wajen imani da takawa da iya kalmomi ashe wani ziko ne kawai haka ita kanta a can gehenta in aka ce ga wani saurayi nan ya zo zai hira da ita sai ka ta jima sai ta yi awa bata hito ba tana can tana wasa da labba ga madubi wata hatta dariyar da za ta mai sai ta tirena da mulmushin da za ta mai tana can ga madubi tana dubawa yanzu tana tana ta yaka baki sai ta wasa da labba wai yaya za ta yi mashi dariya ya za ta yi mai mulmushi ya za ta kallon shi duka sai ta yau tare nan tun daga nan sai ta yi awa ba ta fito ba haka Allah ya halice ta kaya kenan ƙarya suke ma juna me soyayya dama ƙarya ce zai ta ce soyayya in zai mata magana ta ƙarya zai mata in za ta mai ita ma ta ƙarya wasu saboda tsabar ƙarya wai kalmar da za ta faɗa ma wai saurayin da take soyayya da shi sai ta buɗe libir ta dubo a libir za ta ɗauko wata kuma sai ta nemi taimakon abokaninta kawai sai ta shi shi yasa akwai wato sokayen ilm wanda kullum a ekol su abinda suke nema kalmomin su da sun zo wata wata efraza haka wadda cikin ta akwai kalmar so ko sai su rike sai ga ya haddace duk yanda yake konko sai ga ya rike wannan duk irin yadda kan shi bai ɗauka karatu sai ga wannan sai ya yi ƙoƙari ya haddace saboda akwai tako cikin wannan da ita ake tako da haka sai ya rike idan ya rike sai zo ya samu wasu ɗan mata ya ɗora faɗa masu to shi kenan sun yi shekara biyar ko goma suna ta zabga ma juna ƙarya wani saboda ƙarya har da aran abun hawa komi na ƙarya ne wani wallahi hata motsin da za ya yi lokacin da yake ganin tare da ita yake ba iri ɗaya bane da wanda ya saba to shekara biyar kuna ta majuna karya kuma in ka tambaye shi me yasa kuke haka sai ce ka san in ba a yi dogo soyayya ba ba a fahimtar juna ya ne zami mu fahimci juna ni in gane ita ta gane ni ya zaka gane juna kuna ta majuna karya wani ko wata unguwa zai bi in dai ya san akwai akwai yiwuwar a yi katari ya haɗu da ita wallahi sai ya shirya in dai yana tsammanin akwai yiwuwar su haɗe can biya ne za a iya wuce kaɗai sai ya shirya to shi kenan sai aka zo aka yi aure bayan shekara biyar ko shekara goma yanzu in an yi aure sai ka ci gaba da yi mata karya a to baka ji ba wani da aka tambaye shi aka matar ta ce me yasa wai irin kalmomin nan na soka bar yi mani da ya ce yau an taba bayan an ci zaɓe kuma a ci gaba da kamfani ya ce ai kamar a ci zaɓe ne ake kamfani wai bayan an ɗaura aure take cewa ita ta daina jin wannan manya-manyan kalmomin na ƙauna sai ya faɗa mata gaskiya to shi yasa wani bi da an ɗaura aure sati ɗai yayi yawa sai ka ji amarya ta fara gaya ma abokaninta tana ni ho wallahi mutumin nan ya canza mini Allah ya canza mini bayan da na san shi ba shi ma yana can yana ba abokan shi labari yana wallahi yarinyar nan ta fara canza mini na hoyi mamaki ni ba haka na santa ba wallahi tallahi ba haka har maganganunta ya mani yo ai original kin kenan can ta ƙarya ce waje yanzu original kin ce gaban ka ke ma amarya ki yi hakuri an gwanki ya huto mata bir ba ƙarya da ƙarya yake maki yanzu ya saki ƙarya ya dawo yanda Allah ya halice shi can sai ya sha azaba ya sha wuya ya kwakwalo magana wanda zai faɗa maki dan ki ji daɗi in ya sako ta sai ki ji magana su ha a cikin zuciya ta tai haka ke ma da in ta sako to yanzu sai su daina takura ma kansu wai ole da to inda auren na musulunci ne inda auren na sunna ne inda koyi suke da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi da lokacin da aka daura aure lokacin nan ma take dan da hausawa suka ce ai can kunnan ne jakkan suna baya lokacin da aka daura aure lokacin ta a in ke gwana kwalliya ce ki bari in an daura maki aure ki nuna mana in ke gwana kalami ce ki bari an daura maki aure ki nuna kai zaki ne ko to zaki bari a ji zakanta kai a gidanka ba waje ba to galibi zakunan nan na wajen mafi yawanci ƙwararrun soyayyan nan a waje ne suke da an daura aure kawai kowa sai je riga wahalar bige tsasa ya azautar da kai sunan matar ya ce kawai ta riga ta zo hannu da haka in zai mata magana ke tarin buɗa karin buɗe zai yanzu zan can irin wancan kalmomin kaga ka kaddara sunan ta tarin buɗa a da in sunan ta tarin buɗa ba zai kira ta tarin buɗa ba sai ya gyara tarin buɗa zai kira ta saboda iya soyayya wa shi zaki amma yanzu ƙuru-ƙuru zai hoto ke tarin buɗa zai tashi duka ware duk wannan tsayawa ya azartar da kanshi an wuce wannan lokaci kawai sai ka ji gidan aure ya koma kawo kwamfani tsawa da umarni kawai tashi zanne ba na ce ki na ce ki ban na sahani mana ba ki ji ba na ce ki kaza ke ki hankali billahi ladhi ki hankali da ni ni ba amana kaza sai ga yanzu kawai lamarin lallaba ya kai kalmomi masu daɗi babu su me yasa wato saboda babu gaskiya to wannan sai ga watakila auren wata ɗaya wata uku sai ga an samu matsala an yi tawatsura kuma gwannan soyayya ne shekara goma suka yi suna ta tamka soyayya shi sassu malamai suka ce doguwar soyayya tana ma kawo matsala wani lokaci da mutane take kawo shi ne kun jima in ka ce shekara goma kuka yi kuna soyayya to ma'ana zancen shekara goma kuka yi kuna ma juna karya ba ku fahimci juna ba sirar da aka daura aure ran nan ne kuke gano juna ai dan daura aure kowa asalin shi yake hutawa ƙarya ta ƙare in dama ta iya kwalliya kuma dama aikin ta da yin kwalliya lokacin zaka gani in kuma da matsa makanta ne take tayo ka gani to mu saurari wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karantarwar shi dan wani in wani matashi in lokacin auren shi ya zo ko ta matashiya sai ga ya je yana bibiya wai irin liberorin nan da ake saidawa na na yanda ake karantar da soyayya ko kalamai ko zama aure wani kuma kawai sai ga yana bibiyar kasutoci kasutocin wa kasutocin wasu jawabu wanda suka kasa zama aure wai su ne za su koya mai yanda ake soyayya galibi wannan ƙwararrun soyayyan masu masu fina-finan nan sai ka da wasu jawaru ne wanda su sun yi aure wata ma an ka bincika ta yi aure sau uku an sako ta amma wai ita ce gwana wadda za ta koya ma kai yanzu yadda za ka yi zaman aure da matarka yau in kura na da maganin zafi ne saba taba kanta ke gwana soyayya ce aka koro ki sannan shi ma wancan sai ga ya zauna da mata ta kai goma ya rabu da wannan ya kori wannan ya ci mutuncin wannan amma wai shi ne kai yanzu dan baka da aiki yi sai ka zo ka yi ƙuri kana kallo ana koya ma soyayya kana kai kai kai kai nabi ya kai ka ya baro don haka wani da ya buƙaci ya san yaya ake zaman aure yaya ake soyayya shi a a jaridu ko a fina-finai ko a to ahalus sunna har kullum ahalus sunna ne shi yana tare da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin shi sa ahalus sunna bai yarda ba ya dauki addini dukkan kanta shi duk yanda ake ganin wai abin karami ne sai ya bincika yaya annabi yayi sannan shi ma yayi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine son annabi na gaskiya wallahi kasan masoya annabi a wannan zamanin namu kala biyu akwai masoya annabi na kage wanda kawai su kullum su su ne ma masoya annabi kowa ba masoya annabi bane su kuma waɗannan ba su da wani dalili kawai dalilin su su suna mai kiɗi da rawa ba su da wani dalili na kusa ko na nesa wanda yake nuna su da gaske ne masoya annabi saboda in ka kalli huskokinsu ba irin na annabi bane cikinsu in ka tar da wani malami yana karanto tarihi annabi sai ka je ya ce annabi mai cikakken gemu ne kuma da ka kalle shi zai kama ayi gobara ga habashi kaga haɓai kamar bayan fer sulub wai kuma yana annaba mai cikakken gemi ne na taɓa gano wani malami na bidi'a yana karanta littafin sira sai aka kawo daidai siffanta manzan Allah da gemu sai ya ce ai annabi Muhammad mai cikakken gemu ne geman shi ya ce to amma fa shi fa geman shi mai kyau ne ba fa irin wanga geman ba na bunsurai wanda wasu a yau kai me yasa baka bar mai kyan ba ka kyala na bunsuran kai kuma duk wanda ya kalli habashi sai ga sulub kamar ma an shafa hoda har wata warke warke take kaga wannan yana nuna ƙarya tsaya ce suke ba masoya annabi bane ba ta'asir rasula wa anta taz'umu hubbahu hadha mahalun fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ne ce kana saba ma annabi kuma ka dora ƙarya cewa kai masoyin shi ne kai da kanka san ƙarya ce kake ai in dai so na gaskiya ne masoyi da'a yake ma masoyin shi ka je ka tambayi zaki ziko zakin soyayya ziko ka tambaye shi me regil na soyayya za ka ya ce ma wato daga cikin rakin na soyayya akwai cewa wanda kake so ba ka saba mashi shi yasa in zaki ya je wajen wata budurwa ya ce yana son ta da gaske to ko cikin hira suke ta ce ni wallahi me yadda da kalwa birgen take sai ce an yi daidai ni ma abin da nake so kenan ai rayuwa ta ba zai yarda ba a ce ya saba mata duk abin da ta kwaso ta ce sai ce shi ma haka yake ya ce wai ni ban san me yasa ba komai Allah yake hada min shi iri daya ni ma wanda ke son da tawakkal wannan haka Allah ya halice ni ba to saboda mi saboda ka'ida ta so in dai da gaske ne kana son mutum to abin da yake so kai ma kana so to abin da kashi wani ma sai ce ai wannan ba addini bane al'ada ce yau in ma al'ada ce da ta annabi da ta kauce ta yi in masoyinka ne na gaske ko al'ada ce kai ka je kai al'ada kai ka kama al'ada ka kyala tashi kenan son bai kai so ba don haka masoyin annabi na gaskiya shi ne wanda shi bai ma yarda ba a yi wani moci ko shuru cikin addini sai karkashin karantarwar shi amma don ka ce kai masoyin annabi ne kai ta faɗi habbakin kai fali wallahi ƙarya ce kake in dai babu alama wani sai ga sallah bai damu dole wai sai ya irin ta annabi ba kuma masoyin annabi azumi bai damu ba dole sai ya irin yanda annabi yayi kuma masoyin annabi ne wai daurin aure bai damu ba yayi irin yanda annabi yayi kuma wai masoyin annabi ne a haka karatun Kur'ani bai damu ba ya karanta irin yadda annabi ya karanta kuma wai masoyin annabi ne a haka. Zikiri da Allah ya ce ayi annabi ya ce ayi bai damu ba da sai ya yi zikiri irin na annabi kuma wai masoyin annabi ne a haka. Komi nashi to sai ka rasa wai shi soyayyar nan da yake ma annabi wace irin soyayya ce. Tarawa da gwatso da tsalle kawai ita ce. Shi ya iya kyarkyaro waka ya tarawa ya ce shi masoyin annabi ne. Don haka masoyin annabi na gaskiya ana ganin soyayya annabi cikin dukkanin al'amuran shi kuma da zarar yana cikin wani abu aka ce mai ba haka annabi yayi ba to jikin shi har rawa yake yayi waji da wannan ya ji yaya ne annabi yayi yake shine masoyin annabi na gaskiya sallallahu alaihi wa sallam bari in bada misali guda in yi gaba sahabban annabi da yake masoyan annabi ne na gaskiya hadisi yace manzo Allah sallallahu wata rana ya riki zobe na zinariya kawai sai ya sashi a hannun shi na dama kuma ya juyo wajen kwalliyai ya juyo shi daga cikin hannun shi yana kallon tafin hannun shi dukkanin sahabbai su ma sai suka je suka nemo zobe irin na zinariya suka sa ga hannun su suka yi su ma yadda annabi yayi wata rana kawai manzon Allah sai ya hau mimbari yana kan mimbari sai ya ce lalle da na ɗauki zobe na zinariya ina sanya shi ga yanda nake sanya shi ya ɗaga shi saman gaban kowa da kowa sai ya ƙwala jifa da shi ya ce daga yau ba ni ƙara sa zoben zinariya take kowa ya cire zoben shi suma kai tsaye suka kwala jifa da shi to kaji masoya annabi na gaskiya su ta annabi yayi sai su yi kai tsaye babu ma wani jira babu wanda ya tsaya kallon to ni zoben nan ina son shi ko na sha wuya wajen yin shi ko na kashe kaza a'a ba dai annabi ya yadda ba kai tsaye su ma suka yadda don haka 'yan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi rayuwar shi cike take da karantarwa ta zamantakewa aure a gulguje zan karanto wasu daga ciki don haka zamantakewa aure fanni ne yana buƙatar mutum ya karance shi ya iya kuma ba wajen wasu zaka koyo shi baka karance shi wajen gwarzo jarumi jagora shakundun sallallahu alaihi wasallam na farko shine wanda ya shahi bangaren namiji na biyu shine wanda ya shahi bangaren mace to lokaci ba ya isa in karanto waɗanda suka shahi ɓangaren maza da wanda suka shahi ɓangaren mata amma ina tunanin wanda ya gayyato wa azinan namiji ne ba mace ba ko da haka na zafi in gaya ma maza yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da salo da kuma fanni na mu'amala tare da mace wanda yake da mata irin yadda ya kamata ya daɗaɗa rayuwar shi ya tarwa ma zamantakewar shi ta aure sukari ya barbaɗa ma rayuwar shi ta aure ran mashi ta yi cakwakwai ta yi zakwakwai ran gaɗaɗan ya ɗora jin daɗin zamantakewar shi kullum ya samu amarya cikin farin ciki da jin daɗi kuma shi ma ya ji wani irin turnakakin daɗi kullum yana kashe shi ko bai da kudala cikin farin ciki yake to abu na farko shine kai namiji kana bukata a zamantakewa ka tare da matarka kana bukatar ka zama kana lausasa mu'amala da ita kana tausaya mata kuma kana nuna mata lele wannan waye karantar da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin huskokin haka huskokin nuna lele da lausasa mu'amala tare da mace kiranta da suna mai daɗi cikin sunayenta in tana da sunaye da yawa to ka ɗora kiranta da sunan da ta hisu in kuma ba ta da sunaye da yawa suna guda ne gare ta to wannan sunan ka ɗora wato kyautata shi wajen kira kar ka kira shi haka nan gaya haka nan gaya ba miya mata ce fa za ka kira ya kamata in za ka kira wannan sunan ka daɗaɗa kiran shi wallahi lokacin da mai gida zai kira matar shi ya gyara sunanta sai ta ji wani irin daɗi Allah kaɗai ya san irin mulamulan daɗin da suke shiga zuciyar mace lokacin da ta ji mai gidanta ya kira ta da suna mai daɗi wa ya koya mamu wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran Aisha da Humaira ya Humaira haka yake kiranta wani bi ya Humaira me ma'anar Humaira ma'ana hwara malamai suka ce Humaira ita ce hwara wadda horinta da dan jajajaja haka hade kenan kaga wani suna ne wanda ita kanta sai ta ji wani dadi ya kashe ta in manzo Allah ya kira ta haka ya Humaira ya ke yan hwara to kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi yake kiranta wannan sunan yana da dadi ko bai da dadi to sannan wani lokaci kuma manzon Allah in zai kiranta da sunanta na zane Aisha sai ya ce mata ya Aish ya Aish sai ya dan gyara sunan ya dan daidaita shi ya resiban shi da kyau shi sa wata rana manzo Allah sallallahu yana zaune tare da Aisha sai ya ce mata ya Aish hadha jibril yuqri'uki salam ya ke Aish, ga mala'ika Jibril nan yana yi maki sallama. Aisha ta ce, ita sai ta ji wani daɗi ya kashe ta, ta rasa wai ita cikin biyun wani mani ta hijin daɗi. Shin kiran da manzan Allah yi mata da ya Aish, ko kuma sallamar da mala'ika Jibril ya yi mata. To wannan yana cikin wato lausasa mu'amala tare da mace, ba daidai ba ne. Kai ka ɗora ganin wai, oh, ni ho ba, ni ho, no, so tari na ko, a'a, annabi aka ce haka yi annabi kaka san da yadda kake jin girma da takama da tunkahu ga babban jagora ko me kake takama na girma ya fi ka amma shi yake wannan mu'amala tare da iyali ba a fana-fana ake koyarwa ba malam kana da matakka sunanta kan dodo to in zaka kiranta kai ma ka ce ya kand ya kand ya za ka shi kaldodo tashi lokacin da ka ce ma kandodo haka don Allah wani irin daɗi wani irin farin ciki za ka tura a zuciyar kandodo sai kandodo ta ji kamar ƙasa ta buɗe ta shige ko kuma kamar ta samu huka-hukai ta tashi sama saboda jin daɗi to don haka kenan wato daɗaɗa kiran sunan mace wannan yana cikin abin da ke tarhwa mazamantakewa aure ran mashi ta barbaɗa mata wato gishiri ta ƙara daɗi sannan yana daga cikin nuna ma mata lele bayan kiranta da sunan da ta fi so wanda ke da daɗi kuma amma kaga wani ba haka bane ba misalin na bada a baya kaga wani da inda aka aura mai mata lokacin ma yake ƙara cakula bakin shi wai sai ya ƙara mai da bakin shi wani dole dole inda doke kondodo kondodo zo mi kuma su hallaci sai ya ƙara taɓe baki wai zai mata magana wai irin shi bai san arena shi shi bai ɗaukar reni kwata-kwata da kai kondodo amma sai ka same shi kuma a can waje yana kashe murya tare da wata karuwa ko wata iska ma amma matar shi ta halal matar shi ta sunna bai iya tsayawa ya kyautata zamantakewa ya murmuji daɗin da ke takwai cikin zamantakewa aure daga cikin lelan da manzo Allah sallallahu yake nuna ma matar shi wato shine yakan sumbatar su akai-akai an san sumbata ko wani sai an ce bizu kadai ya gano to manzan Allah yana masu bizu wani dibe yake ma akwai ma musulmin da shi dibe yake kaiwa bizu wannan harkar turawa ce mu bai shahimu kawai turanci ne wannan ina kana matsayin ma'aurashi amma kai baro ai ko shekarar ka 80 ita ma shekarar ta 80 ya kamata a ce akwai yawan bizon nan a tana da shekara tamanin kana da shekara tamanin tsoho ya ma tsohuwa bizu ya kake gani sai ga abubuwa sun kara miƙewa tsohuwa ta kara shi da an tono mata da don haka Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zallu sa'iman fa yuqabbilu ma sha'a min waje ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana dogewa a yinin shi yana azumi amma kuma sai ya ɗora sumbatar abin da ya ga dama cikin huskata wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi arwalla ya zoro bakin shi zai yi bizu ga kumcin Aisha sai ta ce azumi nike he manzan Allah ce ni ma azumin nike kuma kawai sai ya ba ta tsayin aka wuce wajen wannan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba abu na abu ba abu na gaba daga cikin abin da ke haskaka mamu cewa manzon Allah yana nuna ma matan shi lele da kauna yana lausasa mu'amala da su shine bangaren lokacin da aka zo cin abinci tare suke ci kasan wani shi kamar zaki a gidan shi sai gurnani kawai abinci ma sai a kawo mashi kawai ya hudda riga shi kadai ya bayyana tumbi ya yi zaune kawai ya tace shi kadai mala kawan mai shi kadai a tsabbace zai koma gehe yana cin abincin shi a haka yana yi yana ya harara harara ya gawe ya kuskure ya mai tsawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matar shi yake cin abinci ba nan kadai aka tsaya ba wani lokaci sai ya dauki loma ya sa mata a baki hadisin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wato kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito da muslim wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqa hatta al-luqmata allati tarfa'uha ila fi mar'atika yace lalle ne kai duk abin da ka ciyar a gidanka duk abin da ka kawo aka canye a gidanka baka yi asara ba matsayin sadaka yake a gare ka manzan Allah ya ce hatta loma wadda za ka ɗauko da hannunka ka sa a bakin matanka za a rubuta ma lada kamar ka yi sadaka yanzu wani yana nan auren shi ya yi shekara 20 amma bai taɓa ɗaukar loma abinci ba ko so guda ya sanya a bakin matar shi bai gani yake wannan kayi wannan aikin tattabaru ne ko wannan aikin kawai harkar tura ce su bai dame su ba wannan to wannan yana da tasiri kwarai matakka ka ɗauki loma ka sa a bakinta ana cikin cin abinci bata tantance ba sai ta ga ka ko kuma ka ɗauko tsokan nama za ka kai a bakinka kai sai ta kasa a bakinta ai za ta ji wani irin daɗi ya kashe ta baka san irin yadda wannan wato wani lokaci ɗan abu kaɗan kana rena shi amma wallahi tasiri gare shi sosai tasiri gare shi wajen barbaɗa rammaci cikin zaman aure saboda haka irin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar don haka kenan kaga salo na farko fanni na farko shine fannin nuna lele da lausasa mu'amala tare da mata daga cikin irin wannan salon akwai duk wani abin da zai wato fanni na nuna lele da lausasa mu'amala duk wani abin da zai zama sanadiyar wato sanyin matarka dariya ko murmushi matukar bai saba ma Allah ba to ana son ka yi kwaɗayin shi akwai hadisai da dama kamar da zamu ji wasu a nan gaba wanda manzo Allah sallam yake kokarin ya faranta ran iyalan shi haka kawai sai ya ware lokaci a zo a zauna dan ayi raha ayi tariya ayi farin ciki to duk wani abin da zai sa ka sanya farin ciki ko mulmushi ko tariya wato ya halatta matukar bai saba ma Allah to abu na biyu fanni na biyu daga cikin fannin gyara zamantakewa da barbada mata ran maji akwai wato fanni na na biyu shine kau da kai game da kurakurai kenan duk lokacin da ta yi wani kurakurai ko ta yi wani laifi